بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjinawa masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawa shi ya ba mu damar isowa wannan gari mai tarin albarka a wannan masallaci mai tarin albarka garin mata mai domin gabatar da muhadara ƙarƙashin faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam addinin nasiha shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara mun zo ziyarar 'yan uwa kuma tare da mutunatar da juna saboda shi fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mu akan abin da yake shine daidai ya ba mu ikon aiki da shi ba tare da tsawaita lokaci ba muhadarar tamu insha Allah kamar yadda aka yi bayani ta kasu kashi biyu ko insha Allah kuma malamai sun kallafa mana abinda dai wanda kawai za a yi dai ne ba tare da dai za a iya bakwa zan mu ɗanyi ƙoƙari Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mukan gaskiya taken muhadarar tamu shine kyaukyawar zamantakewa idan aka ce kyaukyawar zamantakewa wadda aka kassashe ta a gidan aure kenan wadda mace za ta yi kyaukyawar zamantakewa da mishinta alhamdulillah rabbil alamin wannan maudu'i an zaɓe shi a wannan wuri wato saboda ya kasance cewa 'yan uwanmu ne uwayenmu mata za a yi wannan muhadarar tare da su muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kama mana aiwa musulmi abu ne wanda bai koyuwa a kanmu gaba daya da Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu gaba daya kuma shi Allah subhanahu wata'ala sai ya karrama mu akan halittu gaba daya fadar Allah subhanahu wata'ala wa laqad karramna bani adam mu ɗiyan annabi adam allah subhanahu wa ta'ala ya karama mu ya kambama mu ya girmama mu wannan kaga babban ni'ima ce da allah subhanahu wa ta'ala ya mana daga cikin hikima allah subhanahu wa ta'ala kuma allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi halitta sai ya halicci komi komi aka halicce shi bibiyuwa an gane ko wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn sai aka halicce shi bibiyuwa kowane Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne yake shi daya qul huwallahu ahad Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne kuma daga cikin hikima Allah subhanahu ta'ala sai ya sanya cewa wannan zaujen din da aka halitta kowa yana bukatar kowa kowa yana bukatar wato jinsin nashi to Allah subhanahu ta'ala sai ya kaddara a tare za a yi rayuwa dan daga bukatar jinsin nan har ya kai a cikin tsakaninku ne wato Allah subhanahu wata'ala yake fidda yake fidda wato zuriya kasan kamar yadda muka sani addinin musulunci ba abin da ya bari komi da aka zo ba a bar mu ba haka kowa ya je bambarkwai yadda ya ga dama sai da aka tsara mamu tsari tsari tsari na rayuwarmu mun gane ko Allah subhanahu wata'ala sai ya kaddara a cikin mu mutane da Allah subhanahu wataala ya karrama mu a cikin halittar mu sai ya sanya mazaje su ne tsaye su ne shugabannu na mata wato mazaje suke akan shugabanci na mata ya zamanto shugabancin su walicin su da duk wani abu haka shi yasa in Allah subhanahu wataala ya kaddara kina kalkashin wani namiji wannan kenan mun huta daga kalkashin ma'aikinki kin dawo kalkashin wani namiji wanda zamantakewan aure ya hada ku akwai wasu hukuk wasu haƙoƙi da ya kamata a ce kin yi ƙoƙari kin sabke mashi wanda nashi ne tila shi ne gare ki ki sabke mashi wannan haƙuƙuwan wanda idan kika samu kika sabke wannan haƙuƙuwan albishirin ki kawai aljannati ki yi ibada Allah subhanahu wata'ala ki sabke haƙuƙuwan nan albishirin ki aljannati fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da wato ta mutu mijinta yana ya yarda da ita yana shi da ita yana alfahari da ita to wannan matan ilar jannati an gane ko ba kuma sabanin haka in kuma kika mutu mijinki yana hushi da ke ana ba da misali wani bawan Allah matar shi sai ta mutu sai yake ta kuka yake ta kukan mutuwa aka zo aka hana shi aka ce kai baka san ba wa innal mayyita la yu'adhabu bi bukai ahlihi matacce in ya mutu ana mai kukan mutuwa na boda ana azabtar da shi dai iyalan shi suna mai wannan kukan ya ce ai ku malamai ku kuka faɗa mana ko aka ce eh ya ce to ina mata kukan ne don a ƙara mata azaba subhanallah kun ga wannan ba Allah bai ji daɗi ba to wannan ai kai ka san ba sai an ce maka ba mi eh ya take ai ka san ta gallata mai azaba har yana fatan a ƙara mata azaba ki kasance ki yi kokarin ta yadda zaki kasance ko da mutuwa ta raba ki da mijinki a ce ya sake aure ya dinga tunani wa ma zai samu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar khadija radiyallahu anha sahabbai sun kiɗime halin da rasulullah ya shiga sun ruɗe suka ce amma rasulullah magana rasulullah ya samu ya sake aure da aka zo aka faɗa mai cewa waman ba'adin khadija wace ce zan samu bayan khadija wace ce zan samu bayan khadija ai ka san ko rasulullah ya ji daɗin zama da ita wanda da yawa nan mun san tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da khadija yanda ta dinga ririta shi ta dinga lallashin shi ta dinga kulawa da shi an gane ko kaga har yake fata wai wace ce ma yake tunanin wace ce za ta iya mai mai gurbin Khadija ki kasance ga mijinki haka ki ririta shi an gane ko har ya dinga burin wa zai samu bayan ke ko da kin riga shi tafiya zaka ga cewa har bayan rasuwar Khadija annabi sallallahu alaihi wasallam sai an yi abu a gida ya ce akwai gora khadija a kai mata kaza kaza khadija umul mu'minin aisha wata rana kishin na uwayen mu mata ya motsa ta yi magana kan khadija ta ce Allah ba ya sauya ma wanda ya tahita ba sai da aka yi wata ana mata bayani kan wannan magana da ta yi khadija ta mini kaza da sahe ya kwankwara aisha huto da huto ya ce khadija ta mini kaza ta mini kaza ta mini kaza khadija khadija khadija sai da ta ji ina ma ba ta yi maganar nan ba ka duba kuma duk yadda annab sallallahu alaihi wasallam yake san aisha amma dai khadija khadija aisha tana faɗi ba macen da ta taɓa kishi da ita kamar kishi da khadija to kaga duk wannan me ke ka wannan mu'amala mai kyau mu'amala mai kyau tsakaninki da mijinki wallahi har yanzu zaki iya kwatantawa ki kwatanta kamar khadija radiyallahu anha fatashabbahu fa in lam takunu mislahum inna at-tashabbuha bil kirami falahum ku yi kwatankwaci ko da ba ku iya kaiwa kwatankwacin su akwai wani karin magana na Hausawa da ake cewa miji goma ba mi ba ba uba goma ba a'a ba haka bane ba ba haka bane ba miji goma yana iya yin uba goma an gane ko mace ke ke juya miji ki maida shi yadda kika ga dama duk matar da ta kasa juya mishinta ta ririta shi ta saita shi ta dinga kada shi yadda ta ga dama to wannan matar sai mu ce mata gaskiya ga ta nan dai wata ash'asa agbara ce ta rako mata saboda hikima Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mata hikima kala-kala Allah ya ba mata izza da alfahari Allah ya ba mata abubuwan da za su iya juya namiji yadda suka gada ba haka ji ana ta mallake shi wallahi ba mallake shi bane ta yi ta sa hannunta ne shi namiji da muke ganin shi maza ne mu ko excuse mu aditar man namiji baro ne saurin juyuwa gare shi eh saurin juyuwa gare shi ki iya juya mijinki ki iya tahiyar da mijinki ki iya riri ta mijinki bari ganin kina yar shekara sha shidda kin auro dan shekara arba'in wallahi sai ki wasa da hankalin shi ki riri ta shi ki juya shi sai abin da kika ce kina ana ganin malam babban malam gashi nan layiya lau ana tsoron shi amma in ka je gida in ta sa hannunta masha Allah sai yadda ta ga dama da shi ka duba ka gani duk shakawa duk bushewar zuciya ta mijinki bai kai fir'auna ba ko ya kai amma mata fir'auna ya tsaye da shi diboti yadda fir'auna yake da taurin kai yake kisan yara mi ta ce mashi qurratu aynin li walak la taqtulu wa asa an yanfa'ana aw an nattakhidhu walada aw an nattakhidhu walada ta lallaba shi har sai da ta yi convenkir ɗin shi kai ya kashe annabi musa alaihi salam take juya shi malaman tarihi suna kawo wa cewa fir'auna yana tsoron matan nan tashi tsoronta da yake duk izza shi kawai ta san hannunta ne saboda haka mace ki san hannunki kuma ki san cewa fa ba irin al'adar mu ba na hausa al'adar mu na hausa da an yi aure an samu an yi wannan shekara ɗai an samu yaro shi kenan an rikita menene soyayya ta watse la wallahi kalla soyayya kullun aktivanta ake kullun aktivanta ake zai zama makira kumi da akala kullun kina jin shi ki yi can ki yi can kina sake aktivan soyayya ka duba rasulullah sallallahu alaihi wasallam har mutuwar shi suna soyayya da ummul mu'minin aisha wa kanat taqulu mata baina haqinati wa zaqinati ka duba a yadda ya rasu kan ummuna aisha kai ka san akwai soyayya kai ka san akwai soyayya a ciki yanzu da yawa daga cikinmu uwayenmu rabon da a yi hirar soyayya a ce hirar soyayya ce ake kwanciyar hankali ana hirar soyayya ana nuna izzaka ana nuna kaza ana nuna kaza ha'ammance ha'ammance yanzu wani malami yana ba da misali da zaki tura ma mijinki mai sai mace kina nan ki tura busy ki message i love you ko uhibbuka ko shetem ko ina son ka yanzu zai ce wannan anya bata rikice ba wannan ko dai wani abu take so a bada to ban gane ba kaman babu soyayya ne ko mine ne kaga ai bai yi kamaci ba akan wannan an watsar da mu'amala an watsar da mu'amala wadda take ita ce saboda addini ne soyayya addini ne aure addini ne wannan faranta mashi rai da kike addini ne ki yi shi a matsayin addini aljanna kike nema akan haka an gane ko ki faranta mashi rai a matsayin addini aljanna kike nema akan haka ba wai dan wasu abubuwa ba ko da ya kasance yana miki kasawa yana eh tauye miki wasu haƙuƙuwa wallahi kika zo da shi da salon soyayya kin tafi da shi abin wanda zaka yi ka samu lada ka samu lada muna wasa da shi wannan kaga haƙuƙuwa ne manya-manya haƙuƙuwa wanda matan yanzu duka mun tauye su akan mazajenmu wai sai ki ce to ai shi ma bai yi ke ki yi ki ga in baya yi ba akwai maganar da mata ba su so ko duk da Allah subhanahu wataala ne ya bada wannan magana kishiya ko magana kishiya lamar rahimar ba mai san magana kishiya wala da yawa daga cikin mazaje da kake ganin sun kasa yi ma matan su kishiya ba hali bane ba su da kamar ba su gani ba menene za su samu a wurin wata gashi gaki a wurin kin kyautata mashi komi ado kina ado yadda ya kamata ya shigo gida kullun gidanki kullun cike yake da kamshin turare ya za a yi wata ta ja mai hankali oho da da wane ne da kaza da kaza da kaza cikin malaman wani yana ba da labari ya ce wani namiji ne ya tashi ƙara matar shi aure ko ƙara matar shi kisha da ya auren sai ta sauya abubuwa ita ma ta tashi ado da ya zo ya kalli amarya ya kalli uwar gida sai ga uwar gidan ta yi amarya sai mata yi Allah ya isa wallahi kin cuce ni to lahin wane ne lahinta ne abinda wai ba a so kenan karshen kenan to in kina mu'amala mai kyau ko da watan ta shigo gidanki ta iso sai yadda ka gani an gane ko ke ki kyautata mu'amalarki ki kyautata zamantakewarki yana daga cikin wasu abubuwa wanda a cikin zamantakewa da yawa daga mata suna yin kuskure Allah mana gafara kuskure suke akan wato miji ya taba ki sai ki ce ni ma bari in taba shi ta fanni kaza an gane ko ke kun fice san wannan tabashin da kika yi ta fanni kaza wallahi kina nan kina ta kwasa makanki manya manyan zunubai Allah kare mu wai ke ramuwa ce zaki amma baki san wannan ramuwan matsala ce ba to yana daga cikin abin da mata uwayenmu yanzu suke yawan yi Allah kare mu Allah mana gafara wanda manya manyan kurakurai ne su ne zan mu dan tattauna daga ciki Allah ba mu ikon kiyaye su abu na farko yi ma miji da'a akan duk wani abu da yace in bai shiga saban Allah ba zaka ga mace idan miji sun dan samu matsala ko wani sabani haka ko tatan baki ba mu ce muku babu tatan baki ba gidan oga ma an yi tatan baki a gidan oga ma an yi tatan baki akwai lokacin da rasulullah ya tashi ya kaura ya ce sai ya yi wata bai shigo gidansu ba sun bata ran maza ya baci Allah mana gafara an yi cacar baki kenan wannan wato abu ne wanda yana iya afkuwa amma in kika yi mi ki danne kanki yana da kyau sai kaga an dan samu bacin rai kaɗan haka na cikin gida wai kaga miji ya yi ma matar shi umarni tana ƙin bin umarnin nashi yanzu kun samu wasu abubuwa na ihsani da take mashi kun samu sabani an yi abinci sai ka ba yaro sai ki ba yaro karami kai babanka abinci dushi zai shiga ruwa wanka wai sai a bar shi ya doka ya kai kanshi an samu sabani da ana mai wannan ihsanin ha da ana wanke mai kaya yanzu an ki ba yi a bar takalmin shi da dauda ke kina neman shi kuma watakila ma ha umarni zai maki imani kaza ki ki ko ki yi shi alajin manfu kaga wannan saba umarnin da kika yi an gane ko wannan saba umarnin da kike kin sha matsala saboda Allah subhanahu wataala shine ya sanya namiji cikin hikimar shi da zabin shi ya sa shi akan ki ya sa shi a hankalce saman ki ya sa shi a hankalce a aqidance saman ki ya sa shi a wato wurin infaki saman ki kuma shi ya bada umarnin ki mai biyayya ki mi ki bi shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a cikin suratul nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ai su ne shugabanni ai umara su ne shugabanni akan mataikin su kaga shugaba shi kuma shugaba in yayi umarni me ake yi bi ake Allah ya kira shugaba can kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa alfa ya sayyidaha ladal bab sai suka haɗu da shugabanta a daidai ƙoha cikin suratu yusuf ko kaga sai Allah yake kwatanta miki ke mace mijin kiminanki ne shugabanki ne shugaba kuma in ya maka umarni mi kake ko yana ko yana mi ya bata maka rai in dai bai shiga saban Allah ba kun samu sabani to ya maki umarni ki bi shine zaman lahiyar ki uwa an gane ko ya maki umarni kin bi eh ihsanin da kike mai ki nemi aljannaki yanzu ba wannan hushin ba ake ma ki nemi aljannaki ake ma aljannaki tana karkashin diddige annabi sallallahu alaihi wasallam yake wadi a wani hadisi da zai sa wani ya ma wani sujada da ya samu ce ta mu mishi ta sujada auka ma ja'atin ruwaya ka gani saboda matukar biyayyar da ake son ki ma mijinki an gane ko abu na biyu wato lokacin da aka samu saɓani da yawa daga mata suna ganin cewa idan mijinsu ya zo buƙatar su ta saduwa sai su hana shi ya hana kudin uniform can ko to nan shi ma bara a yi finir ɗin shi na ba nan ba ne ba wurin finishiyon ba nan bane ba in ana yaƙi ke da mijinki example ana yaƙi kaga ai ƙarshen adawa ko ana yaƙi lokacin da mijinki ya zo kwanciya lokacin duk wani yaƙi ya watsa in mi ake komi ya ƙare a zo a sabke wannan haƙƙin sannan in ya so gobe da sahi a ci gaban ana so an gane ko kenan nan ba hira a ci gaba bane ba saboda duk wadda mijinta ya kwana yana hushi da ita kan wannan wato kadiyyar nan to zata tashi da hushin Allah subhanahu wataala da tsinuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin hadisin Abu Huraira wanda Buhari da Muslim sun rawaito shi shine idan namiji ya kira matar shi zuwa shinhuda sai ta kiya to zata wayi gari da fushi na Allah subhanahu wataala sannan tana tare da wato tsinuwa ta mala'iku har sai ya ta yi ka duba ka gani Allah a ce yana hushi da kai walillahi almasalul a'la yanzu misali walillahi almasalul a'la a ce kai shugaban kasa ma yana hushi da kai kai zaka sha kaga ai kana cikin matsala to Allah subhanahu wataala yana hushi da ke mala'ikun Allah subhanahu wataala suna tsine maki albarka akan wannan kiyawar da kika yi in ba wani uzuri na shari'a ke da kwai ba misali kina cikin jini ya kasance kaga in kina cikin shi bai yiwa ki to abu na biyu ko kina cikin me ake ce mashi azumi azumi na farilla dan na nafila ai kin ga daga cikin da'a azumin nafila macen da ta yi imani da Allah da manzo bat ta dokan azumin nafila mijinta yana gari in ba da izinin shi ba eh bat ta doka amma na farilla kuma ko ya neme ta ba ta je ba saboda nan yanzu ta wuce haƙƙin shi za a shiga haƙƙin wa za a shiga haƙƙin Allah an gane ko la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq babu biyayya ga abokin halitta ta saba mahalici ko kuma tana wata rashin lahiya ta mi wadda za ta iya ƙara mata rashin lahiyar nan to a lokacin zaki iya hada mai a cikin hikima da kwanciyar hankali da nutsuwa da ladabi wanda ina cikin rashin lahiya ban ni iya tahammuli wanda kai haƙuri da Allah kina iya kwatanta mishi wannan shi ma da nutsuwa da ladabi bayan da zai bata rai ba saboda nan shugabanki ne umarnin Allah ki bi shi idan kika saba akan wannan zaki kwaya na gari kina hushin Allah da tsinuwan mala'iku aikin gani Allahu musta'an kuma wa ma adara ki cewa kin kai sahir ke yanzu a ce kin mutu Allah yana hushi da ke mala'iku suna tsine maki ai kin san inda kike Allah mana gafara Allah kare mu to zaka gani da yawa daga cikin mata wannan matsala ana samun ta wai hushi take sun yi hushi wai ta yi mi ta kauda mishi wannan shimfiɗa shi daga cikin wurin wannan wurin shimfiɗa yana da kyau mace ta dinga kulawa da shimfiɗan mijinta iya kulawa wanda hatta da shi in ya zo da kan shi ba sai ya ce me ake ce mashi ba ba sai ya bukata ba bukatar zata janyo kanta da kanta na farko dai ya zo ya isko shinhuda lahiya lau gida cike da turare dara da kamshi ko da rakubi in kin sanya wannan yau gobe sanya wancan wanke sauya wancan ko biyu gare ku in ita ɗaya ce ma dinga sauke ta in an huta a wanke ta a maido ta a sa mata turare sannan daga cikin girmama shi da zaki wurin kwanciya kar ki zo mashi asa asa agbara ga kinan bankan bankan bankan kawai kin huto daga badala da wannan kauri da menene da menene kawai aka za a kwanta ai kin ga baki kyautata ba baki neman soyayya wurin mijinki an gane ko to wannan yawan gamsar da miji a wurin kwanciya yana ƙara kawo mu'amala da matsayin mace a wurin mijinta kuskure na uku da 'yan uwa mata ake yawan yi a cikin wato zamantakewa shine wato shigo da kowa a gidan miji ke kin san mijinki bai san kawaki wanci wannan wai kawa ma kawaki wance ko tare aka aihe ku wurin dai kawance ko in miji ke nuna bai san ta zo gidan shi ki tsaida saboda nan aljanna kice kike nema can kuma duniya ce ki horanta mata ki bata aljanna ki ki waranta maka wake kawai wance dan Allah ki hakuri mai gida bai san ganin ki gida na ko ki sai hikimar da zaki mashi kawai bai san ganin ki bai san ganin ki to a plifort raison ki shigo mashi da wani namiji a ce besti ne yayin besti ake ko za ku ga besti Allah mana gafara ai za a yi jawabi da larabci kun san ranar jawabi da larabci ranar da kowa zai yi jawabi da larabci ranar tashin kiyama to Allah tsare mu Allah mana gafara Allah kare mu sai kaga wai tana sanyo wai a ce a wannan kamarar da class ne lafiya ma 'yan mata zamani kamarar da class ya zo gidan gidan mata aure halhaza yi ukal a hankalce wai ya zo ɗan lakwal ɗinsu ne abokin karatunsa ne ya zo mai ake ce mashi
bahasi gida bahasi ya zo research an ba su expose a gida sun zo su yi expose don allah ka ciwa kuma gidan mijin aure eh wannan a samu dai wani muji mai zahi ya rabke kike da shi a kwashe ku a wannan eh mana wani sahabi ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ya ce wallahi rasulullah da zai isko matata da wani a gidana da na kashe shi sai sai dai in je in shiga wuta sabai suka yi rigib annabi ya ce shin kuna mamaki da kishin sa'ad annabi ya ce wallahi na hishi kishi wallahu aghyaru minna aw kama ja'at riwaya an Allah kuma duk ya himke shi to ka gani bai kamata ba ma ki sanyo mashi wai kawakki ma kawakki ma bai kamata ki sanyo mashi ba abin an fulfarta da zo ki sanyo mashi wani shine hadisi abi hurairah ha ila annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace katta sanyo katta yi azumi a mijinta yana gida sai da izinin shi sannan kuma katta sanyo wanda ya bai so a gidan shi sai da izinin shi wanda yake kyama kar ta sanyo kowa sai da izinin shi in dai yana kyaman mutumin da ya shigo gidan shi kar ta sanyo shi halas an gane ko gidan shi ne ke daga cikin hikimar da Allah ya saki kalkashin shi kawai aljanna ki aka baki ki biyayya ki samu aljanna kina ana son duk abin da kike so ke mace kawai ki bi mi an gane ko ki bi mijinki wato sau da kafa na'am daga ciki abu na gaba abu na hudu shine kubace da take huta daga gida ba da izinin mijinta ba wa ma aksaru hadha fi hadha zaman wallahi wannan abin yayi komai yawa a cikin zamanin nan kin ga hatta da a ce kuna da mai kayan miya a koha baki da izinin huta ki so kayan miya an ba da izinin shi ba a ce a ya tafi kasuwa baban wani ya tafi kasuwa in ba shi ya lamunce miki ba baki da izinin huta shafi'iyya da hanabila suka ce ko babanki ne bai da lahiya baki da ikon ki huta mijinki kin ce zaki huta ganin babanki yace zamna zama zaki a ce babanki bai da lahiya zaki huta ganin shi saboda nan wajibi ne ki bi umarnin mijinki nan wajibi ne dan haka duk wani abu wanda ba wajibi ba bai yiwa ki yi shi ba da izinin mijinki ba ana ghazwatu handaq yakin handaka yakin garu wanda aka kewaye madina wani akwai sabon ango a cikin sabai sai rasulullah ya ba shi dama ya ce ya je ya ga iyallan shi sabon ango irin nan su malam huzaita shi ma sabon ango ne ba san kuma shi ma ko malam aliya ba shi dama a maida shi gida da wuce ya kai da rikin rasulullah ya ce a ba shi dama ya je ya je wurin iyallan shi yana zuwa ya isko mata shi ƙoha gida daga nesa ya zage takobi ya nuhuta ta ce mai alharislika daga nesa take ce mai shiga hayyacinka shiga taitayinka bi a hankali dakata takobi ya zare ya isko ta ta ce hwara leƙawa ka gami ne ne ya hudo daga gidan yana leƙawa ya ga tafkeken maciji a cikin gidan suka ce da shi da macijin ba a san ba dai wa ya riga wani mutuwa kai maciji ka hudo wani mata waje waye saka shine annabi yace a cikin madina akwai yan uwanku aljannu da suka musulunta aka ba da umarnin in kaga maciji kamar shi kashe ko to ha an ko a madina ne kadai Allah mana gafara kaga kenan kalki huta ko ina ko ina baki huta ko menene ake amma yanzu dan za ta gidan lahiya lau kawai huta zata shiga makwabta lahiya lau kawai ganin ta take gidanta ne zata je kohon sayan wani abu lahiya lau tahiya take baki san kina cikin tsinuwa ba kin huta ba da izini ba a ƙarƙashin wannan kuma wai sai kaga wasu ma bancin hutan ma sai an ramba da turare shi kuma mai hukuncin turaren mace yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk macen da ta sa turare a cikin hadisin abi musa al-ash'ari an gane ko tace ta zo ta wuce wurin wasu mazaje har suka ji dan su ji wannan kamshin turaren nata ana sa mata kamar ta yi zina ne mace turaren ki wani gida ne turaren ki na mijinki ne nabi sallallahu alaihi wasallam yace masallaci ji wanda zata zo masallaci kar ta sanyo mana turare kaga inda ake son a zo a ji kamshi ko amma ce a kar ta sanyo mana turare wanda ta sanyo turare wani hadisi ce aka yi ta koma ta wanke shi sannan ta zo masallaci duk da wancan hadisin la tamna'u ima Allah masajid Allah ko kar ku hana bayan Allah in za su zo masallacin Allah amma in ta sa turare mai da ta gida aiki sai ta koma ta to yanzu dan Allah ya halin me yake uwayenmu mata in za mu wurin biki ai sai Allah mana gafara wallahi wani turaren na mata maza ma basu da shi mai kamshi ga karhi ga hawan kai to dan Allah mi zan mu ce mu je mi zan mu je mu ce ma ubangiji akan wannan saba umurnin nukan da muke laila naharat gashi watakila bayan an huto din ba izini kuma ga turare zunubi saman zunubi Allah mana gafara Allah ba mu ikon karewa an gane ko abu na gaba shine nam ta kiyaye ma mijinta kanta da dukiyar shi da kuma iyallan shi mun gane ko ke yanzu hake karan kanki ta mijinki ci ki kare ma mijinki kanki kalki bari wani ya ma'amalantu da ke ma'amala hatta da ta hira ka duba ka gani kisa ifk da aka ɗauko kisa da aka ma'ummu na aisha radiyallahu anha ƙazafin zina safuwan ko safuwan da ya zo ya ga ummul mu'minin aisha matan manzo Allah a daji ita kadai istirja'i yayi ko yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ya gane Aisha ya san ta tunka ma ayat hijabi yazo bai mata magana ba ya aje mi aban hawa ta hau Aisha bata mashi magana ba har suka iso ban wanda ya ma wani magana ka duba ka gani kiyayewa a kai yanzu ka hadu da misali matan malaminka ta sun yi fada a daji ka ɗauko ta a motarka hira ina ji tun daga Allah mana gafara ko matan wani abokinka waye saka waye saka kaga uffin ba su ce ba istirja'i kadai sai da suka zo madina an gane ko to ki kiyaye kanki an gane ko ki kiyaye kanki da kuma dukiyar mijinki kakki mai almubazzaranci da cikin dukiyar shi da kuma ki kiyaye mai yallan shi gaba ɗayan shi an gane ko wannan ita ce wato ake samun mace ta gari annabi sallallahu alaihi wasallam yake wadi a cikin wani hadisi wanda Ahmad ya rawaito shi bi sanadin sahih cewa daga cikin jin daɗi na ɗan adam ɗan adam ya sami mace ta gari an gane ko sannan bayan ya samu mace ta gari ya samu wato gida mai kyau sannan ya samu abin hawa mai kyau an gane ko haka zalika kenan yana daga cikin taska wanda dan adam zai iya taskancewa magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bi isnadihi sahih cewa mutum ya samu taska mai kyau ya samu ɗan bon a great result shine ya samu mace ta gari wadda mace ta gari in ka kalle ta za ta faranta ma rai haka kike da mijinki in mijinki ya kalle ki yana jin daɗi za ta faranta maka rai in kin san bai jin daɗi in ya kalle ki ki gyara ki gyara kai ki zo mashi gashi dursun dursun eh mana ki gyara ya kalle ki ji daɗi an gane ko annabi ya ce sannan in ya mata umarni za ta bi umarnin nan nashi sannan in bai nan za ta kiyaye kanta za ta kiyaye to haka ake so ga mace mace musulma kenan an gane ko ta kiyaye kanta wato ta kiyaye mai dukiyar shi haka zalika ta kiyaye mashi menene zuri'a shi gaba ɗaya na'am wannan daga cikin abubuwan da muke yawan kurakurai a cikin su kenan na zamantakewa Allah subhanahu wataala ya mana gafara daga cike nan wanda da yawa daga cikin su kuma an yi musanin su haka ne ko balil insana ala nafsihi shi abin da ya dace duk abin da kika san kina yi wanda yana bata ma mishin kire ki kiyaye shi saboda aljanna ke ci kin san ko aljanna aljanna ke yadda take to ki kiyaye saboda in kika kiyaye dan kika samu aljanna ki zaki kasance shugaba a cikin aljanna sannan a nan duniya zaki kasance ke ce shugaba duk wanda mijinta mijinta ya ji daɗi da ita ya take mai biyayya wallahi ta da zama shugaba a duniya saboda zai ririta ta kamar yadda na ce maku tun farko wallahi namiji kawai raƙumi da aka lani yan shi kike sai yadda kika kada da shi jashi jashi kawai kutai ja muje ne to kuma daga ciki akwai misali ga wadda ta saba ga wadda ta saba mu mijinta Allah subhanahu wataala ya ba mazaje kuma wato izini har su ladabtar da su an gane ko Allah ya ba mazaje izini har su ladabtar da su to daga cikin ladabtar wannan akwai matan da suke gani ni ɗaya namiji ya isa ya mani kaza wannan ma ba karamin kuskure bane kina jayayya da umarnin Allah subhanahu wataala ki ce ni wai har namiji ya isa mana kaza abinda ake yawan hadi ne ko ni za a kaza to umarni ne Allah subhanahu wataala yayi fa'iruhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna in ta kai mijinki yana da ikon ya bige ki kuma a wurin bugun ma in kika yarda umarni ne nan ma kina samun lada biyayya kika yi ga mijinki an gane ko kina samun lada kin yi biyayya da mijinki kin bauɗe ya miki nasiha har ya kai ga bugonki kuma kika yi hakuri ga bugon kika gyara abin da yake son ki gyara an gane ko bare in dai mace ce wadda ta san hankalinta ta san ciwon kanta ta san mi take gidan aure wallahi ba sai ya kai ba da wannan hukunci na biyu bare na uku daga ya mata nasiha ta daina daga ya nuna bai so ta daina kai balbar ma macen da take da fatina mai kai in kwalwa ita za ta yi idrakin abu kaza bai kamata bari in bar shi an gane ko kenan kai ki kasance wato jalli joga kai ki kasance ga kinan ke dai ga kinan kawai kin dai zo Allah mana gafara Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake faɗa mana wanda yake cewa ya ma'asharun nisa tasaddaqna ya ku taron mata ku yawaita yin sadaka saboda na ga ku ne da yawa wato makamashin jahannama wata mace ta tashi ta ce lima ya rasulullah cikin tsatsakiyar mata ko ta tashi ta ce dan mi ya annabi ya Allah ni yasa annabi daga cikin abin da ya gaya mata sai ce takfurnal ashira kuna kafirce ma wato abokin zama mijin ku kenan wani hadisi annabi yake cewa ko da zaka yi infakin ta dahar wata rana ta ga wani abu wanda bata so cewa za ta yi ka taba tsinana mani wannan abun na mi ka taba tsinana mani yana sa mata su kasance cikin wuta ki kafurce mu mijinki ki duba ki gani ba ki san baya yake huta ya huta da sahi ba ki san irin gwagwarmayar wahalar da yake sha ba an gane ko ba ki san irin mi ya ya samo wannan abin nashi ba mabulagadin da ya samo ya zo ya kula da ke ba ki san gwagwarmayar rayuwar da yake sha ba amma rana ɗaya ki nuna cewa me ya taɓa tsinana maki kaga wannan abin yana kawo mata su shiga cikin mi cikin balbalin bala'i na azaba Allah subhanahu wataala ya kare kenan mace bi kulli khulasa abin da ake so gare ki ka duba kaga matan sahabbai ridwanullahi alaihi in namiji zai huta rakko shi take matan salaf ta ce bawan Allah wane ka ji tsoron Allah in ka samu halakka ka mana in baka samu halakka ba sai haram ka boro shi saboda mu zan mu iya haƙuri da yunwa amma ba zan mu iya haƙuri da mi ba da wuta ki dinga ma mijinki nasiha ki dinga saurara menene yake bukata mijinki shine duniya ki ke mace haka Allah ya tsara mijinki shine duniya ki kuma ta nan lahira ki zata hudu kenan biyayya ce zaki mashi total 100 bisa 100 saboda ki samu ki tsira da mutuncinki sannan ki guji duk maganar da zata bata mai rai ki guji duk abin da zai ya gani ya bata rai ki guji kafirce ma wato abubuwan da yake maki ki guji nuna bai taba tsina na maki komi ba mala ya nuna mamu lokaci yayi ina ji nan zan mu tsaya fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne daggare mu kuma Allah mana gafara shi share shi daga kirazan mu daman dai kamar yadda na faɗi mu 'yan karambani ne 'yan rakiyar malamai ne akwai malamanmu su ne su yi bayani insha Allah mu 'yan rakiya ne kinan Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka Allah ba ku gaba ɗai damar ikon biyayya ga mazajenku halkuwar to aljanna ku karkashin su Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu kamar yadda ya haɗa mu a nan wurin wato Allah subhanahu wata'ala ya sa dukkan mu 'yan aljanna ne ranar tashin kiyama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
ainihin wato wannan su ne yan gadon suna don haka wato allah maɗaukakin sarki ya sanya abin da ya karanta da mu ya sa a cikin zanen masana